الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فاستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وسأل جماعة من النبي صلى الله عليه وسلم wasu jama'a daga cikin sahabbai Allah ya ƙara da gare su sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama a qaribun rabbuna fa nunajiyahu an ba idin fa nunajiyahu bangijin mu kusa yake da mu a in ya so mai asiri da shi ba sai mun tsaya daga murya ba in muna roƙonsa ko ko ne sai yake da mu in ya so mu daga murya a aina duhu jaran in kiransa da daga murya fa nazala sai wannan ayar ta sauka sai wannan ayar ta sauka ita ce wanda za su alaka ibada wa'alam ka sani an na hazu su'alan waƙi a nuna sahabati cewa wannan tambaya wadda ta zo daga wasu daga cikin sahabbai la akali da halawun bi tauhidi ya hukunta a ce san kadai ta Allah ba domin Allah subhanahu wata'ala abin tsarkakewa ne daga kusaci ko nisa a yayi na ganin ido domin su suna daga tsohon fararru suna daga tsohon fararru ubangiji ko abin tsarkakewa ne daga tsofi na fararru daga wannan ne a to hankulan su taje mota a cikin wannan a cikin abinda kewaye wasa zaki ɗan halittarsa yake hukuntawa da yadda yake tsarki a cikin su duk yadda ya nufa to dangane da haka sai a ce ai Allah kusa yake kenan abin hukuntawar tsarkakarsa daga tsofaffin fararru kuwa gaba ɗaya to sai a ce za a nazi sufanta shi da cewa ashe nesa kenan yake da an nasfati domin tsofin Allah tabaraka wa ta'ala tauqifiyyatu ana karkowa ne ba kawai ake sufanta Allah da sufa ba sai in ta zo sufanta shi da ita ya zo a cikin nasi tabbatacce al-ma'anawiyya ne abin da aka tambaya daga gare shi an yi tambaya ne daga kusaci ko nisa wanda suke na ma'ana ba wai na fili ba idan da ake sun yi tambaya ne akan nisa ko kusaci na fili da ubangiji ya ce sun da Allah ya faɗa musu cewa ba su yi daidai ba da ma bai dangana su gare shi ba da bai ce ibadi ba maka ga da ce ibadi ya nuna ashe sun yi tambaya ne tambayar da yake tana da ma'ana to idan bayan na ka tambaye ka da gare ni fa inni qarib ka faɗa musu cewa ni kusa nake minu daga gare su bi ilmi da sani na fa ahdirun bi zalika ka ba su labari da wannan bai bi anni qarib cewa ni kusa nake wa qaddar zalika al-mufassir la dan sayati taratu bi qawli fa inni qarib ala ash-shart alladhi huwa idha abin da ya samu fassaro ya kaddara wannan cewa fa ahdirun saboda rashin yiwuwar a ce a faɗinsa fa'inin garimin zai ɗoro a kan sharaɗin wanda shi ne iza sa alaka fa'inan jawaba labuta wa an yi kuna musta kaba domin ita da iza jawabinta dole sai abin da zai zo nan gaba da kawai la kariban wasu zafi lahu na an fakwa an zamawar Allah ko makusaci sufa ce zatiya ga Allah wanda bayan da za a Allah a ce ya rabu da haka ko cikin dakan Allah kusa yake da bayi yanzu kusa yake da bayi nan gaba a koyaushe ma Allah kusa yake da bayi a zalan wala abada cikin dakan ko nan gaba wai na mal mustaqbal al ibadu zalim abin da yake na fuskanta wanda shine dole zai zo a tsarin jawabi na iza to shine ba da labari da haka da can ba a ba ku labari da haka ba amma yanzu an ba ku labari ko a nan gaba an ba ku labari da haka ba kawo bi ilmi da yake bi ilmi ai wasan iya basari wa kurar kiwa irarki ai kusa nake da kuma dangane da jina da ganina da ikona da nufina bai ce da za ki yi ba ko da yake tsofi ba ta rabuwa da zati lirkasir hululu domin ta yi azzace wato hululi a ce Allah yana sauka a cikin wani abu daban da wanda yake mai gajeren tunani sai koma ya fada cikin imuwa amma wanda yake fana'i daga samuwarsa illallah ya zama ba abin da yake gani sai Allah wannan tsare ya gushe daga gare shi shi yasa ba wata imuwa a wajensa zama ya shargarin domin ba a gani wani abu daban ba Allah ba bizalika da da mai tafsirin jalal ibn sudi ya keɓance sanin Allah da wannan saboda yana da tsofi na kewayewa sanin Allah ya kewaye da kome yana daga rinjayen rahmar Allah tabaraka wa ta'ala cewa sanda kansa da cewa kusa yake da bayi a in ba haka ba ai abin da ta Allah zai hukunta cewa a son tashi ma da nesa ayran kuma Allah ya fi kome nesa da bayi saboda sifofinsa gaba ɗaya sun bambanta da sifofin bayi amma kuma ya fi kome kusaci ya fi kome kusaci da bayi kuma dangane da isinar da aka faɗa a baya da a ce Allah zai ce ai nesa nake da bayi da sai ya zama bayi sun fi da rai daga samun rahamar Allah saboda ana so bayi ko yaushe ya zama wasu da tunani samun rahamar Allah sai ya sa aka ce fa in ni qaribu fa in ni qaribu ni kusa nake da su ku je ku da watan dai ina amsa addu'ar mai addu'a idza da ani matkar ya roke ni ni na lafihi ma sa'ala ta fuskar bashi abin da ya roka ta fuskar bashi abin da ya roka ai ma la da sal bi ismi ban kada bai roki abin da yake zunubi ba au kadi ya tilani ko abin da yake zunubi wa hadhihi ijabatu wannan amsawa da Allah ya ce in dai an roƙe shi zai amsa wa azu min Allah alkawari ne na Allah wa la ta la kana la ku Allah ya alkawari a ce alkawarin za ta yasa lakin sai dai akwai abin da yake anan Allah in ya tashi amsawa yana amsawa ne dangane da yanda shi ya nufa ba dangane da yanda shi mai addu'a yake nufi ba Allah kulli hal ita addu'a tana amfanarwa. Wala yi hayyabu fa'ilu, wanda yake addu'a bayan da za a yi a karɓar da shi. To, ma in ya wato ta yi, ya zama mausuliya ce, ya tsoron sa'alatin wato ya zama ita ce da silarta. ya zama a idan an shafi yi na nafiye allazi sa'alani yi ko sa'alani iyaku ko kuma zama ni kira ce mausufa yi na nafiye shay'an sa'ala ya zama sa'ala din shi ne kuma ko kuma ya zama masariya bi ina nafiye su'alahu ya sa mar anan bi ina nafiye ma sa'ala a magana mai tafsiri tana aiki bayanin wannan guda uku. Yanzu ko dai ta zamo sila ta masuliya ce, ya zama an shafe a idan, kafin masuliya ce ismiya, ko kuma ya zama masuliya ce harfiya shi ne masariya, ko kuma ta zama nikira ce da aka kawo da suba suba shi ne sa'ala, kamar ita ina nufi yin shay'an sa'ala. Ba shi abin da ya roƙa, balista jibu ne. Shi yasa abin da yake a gare su. shi ne su amsa min kiran da nemi bidda'ati ta fuskar sibili Allah abin da ya nema daga bayi shi ne bayi su biyayya gare shi wal ma'ana abin da ake nufi falyujibu ne su amsa mu bil imsali wad da'ati da tsayawa su aikata abin da nace su aikata su bar abin da nace su bari da cikakken biyayya gare ni kama azabtu du'a'ahu yanda ni ma nake amsa addu'a hal da zamu ihsani illa lisan mun abin da yake akwai ai duk wanda ya kyautata ma me za ka yi ba ka kyautata a janibin sa ba wa hadha ma masha alayhi nufas wannan shi da abin da mai tafsir Jalaluddin Suyuti ya tafi akai wa ta nuna annabi Malik sallallahu ta yi ya zama tilkin da tar ta zo ne dan talabi abin da ake nufi kenan falyatu min lil ijabati idan amsawa da gare ni fakiba du'a'ihim bayan addu'arsu وفي الحديث ya zo a hadisi ku roƙi Allah alhali kuna masu takankan cewa da cewa lalle Allah zai amsa mu Sharaɗin amsa addu'a shi ne zamo shi ne addu'a ya su kankance cewa lalle Allah zai amsa. Hakika su bawa kare ya yi anoni zuwa nan da faɗinsa a wurin sa da yake fara ka huddana Allah kaka juya da wasu jumla na kama wa addana. Allah muna roƙonka ka amsa mana irin yadda kai alkawari. Wal yuminu biya ba da gaskiya ya duhu alal imani su dole musu ba da gaskiya biya da ni فلا يرتدوا فسجوا دبا دبا لعلهم يرشدوا كودي سلطة شروع هكذا قرأ الجمهور نبي يوم مكرنتا سنكرنتا أنا بفتي الياء دا فتح الياء ورمشيني رمشيني يرشدون من باب قتلة باب قتلة يقتلون وقرأ بكسر الشين لقيك لا يرشدون يرشدون وفتحها أقول قراءة يرشدون wala ummatuhatu ala kulli ita dai yar da fata yar yar to shin din ke kuma da wasali uku wasali na farko shine ranna wanda shine kira al-jumhur akwai kuma wasali na biyu shine kasar yar shiduna akwai wasali na uku shine fata yar shaduna yasa ita shin din tayo ta dauki kowane ɗaya daga matsalar nan guda uku ko rafa ko fata ko kasar. Yin babai rarraba wa alim. In an ce yar shiduna ya zama daga babin rarraba. In an ce yar shiduna ya zama daga babin alim. Ko kuda da lamu la'i mabiyar lil fa'ili wal makuru a hannu. La'allahum yushiduna ko dai su sa shirye da wani. Ai gairar ayatul zuhum ala tariqatil lishan. Ko sa dora su da tafarkin shirya. Wani zaƙila. wannan ne yasa aka ce halu rajulin fi alfi rajulin an fau min wa'azi alfi rajulin fi rajul in aka samu mutum wanda yake da tsayayyen hali wanda ya riko da lamarin Allah ya tsayayyen hali to shi wannan tsayawa tasa amfani da tasirin da zai a cikin mutum dubu ya fi daga tasirin masu wa'azi dubu amma ba halin a cikin mutum ɗaya mutum duhu wanda suke masu wa'azi amma kuma ba halin me ake nufi da ba halin wa'azin suke amma suna wani waje daga wa'azin na yanzu wannan ilat amma wanda yake da kirki wanda ya kafa fuskanci Allah alamarinsa gaba ɗaya an masa izini to shi in ya zo cikin kuma ke ma yin wa'azin ba kawai da zaman na a cikin yadda zukatan ku duk za su haɗu koma ga Allah sai ya ce idan ko dubu ne inda suka san su zai sa koma ga Allah ya fi daga yadda ake a tara mutum dubu masu wa'azi a kan mutum da inda su mutum na nan gaba ɗaya wa'azin ne suke amma ba hali shi ya sa shi hali shi ne mai gaggawar tafi hali shi ne mai gaggawar tafi to lalam ne ke ko zai su sa shirya أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم لا باشروهن اطلبوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون فهل لكم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce an halatta muku rafas saduwa bi ma'anar ifra'i saduwa ila nisa'akum ga matan ku jima'i da fuskar jima'i lailatul siyami daren azumi nazala wannan aya ta sauka na salima kana fi sadil islam dan shafe da abin da yake nan a farkon musulunci min taharimi daga haranta saduwa da iyali a daren azumi ba in dai an yi sallar isha to ba dama a sadu da iyali sai kuma wani daren wata harimin akali wa shuri da haramta ci da sha bayan an sallar isha da azumi tun daga isha da an sallar isha an fara azumi ke au ba da nomi ko kuma ma bayan an yi bacci walau ka da kabla ko da an yi baccin ne kafin isha da can wanda duk ya yi bacci bayan ya yi buɗe baki ko da kafin isha ne to in ya farka ko da sannan ya farka isha ba sai ba bai da dama ya sake cin abinci bai da dama ya sake saduwa da iyali sai kuma wani daren to sai ne aka shafe wannan aka shafe wannan aka ce a yanzu an halatta mu kunna su matan nan naku libasu laku kamar tufafi ne a gare ku wa antum ku kuma libasu laku kuma kamar tufafi kuke a gare su kinayatun an ta'aru hidima wannan kinaya ne daga lazumtar juna daga gare su ai ba tijiriyu ai kaman ta amin hasu istidaki dangane da lubuntar juna ne faka ba annan libasa yusulaku fil uli kamar yadda tufafi ana sa shi a wuya kazalika almar'atu yusulaku fil uli fil rajul haka ma ita ma mace kamar sa ta aka yi a wuyan namiji wa rajul yusulaku fil ulkiha namiji ma kamar sawa aka yi a wuyan mace kai ya zama kamantawa dangane da sutura ne mace tana sifirce mijinta miji yana sifirce matarsa wani ta baraka ta ala ce yana daga Allah alamomi bisa ikonsa da hikimominsa cewa wani ya halitta muku mata daga kawunan don a samu ku samu nutsuwa zuwa gare su ya sanya soyayya da tausayi tsakanin su zuwa wannan ne fadin nuni da fadin mai tafsirin mu ko kuma ɗan bukatar kowanne daga cikinsu ga ɗaya. Da abin da hikima da suke cikin gabatar da faɗin Ubangiji su matan nan tufafi ne gare ku a cewa neman saduwa a galibi ya fi zuwa ne da farko daga namiji. Domin bukatar namiji zuwa ga saduwa ta fi yawa. Saboda abin da ya zuwa hadisi ba alheri a cikin mata, amma ko ba a iya juriya daga gare su, ba a haƙuri daga mata, amma ko ba alheri a cikin mata, amma ko ba a iya jure musu. So suna wanda wato su suna rinjayar wanda yake babba, amma kuma wanda yake ba komai komai ba sai ya rinjaye su. Ba wanda yake kaskantar sai ya rinjaye su. amma zana sallallahu alaihi wasallam yace ina so in zamo babba ne ni mai wanda za a ce an rinjaya amma ba na son in zamo ga kantantacce wanda za a ce ni ne rinjaya ni ne rinjaya wanda yake ba komai komai ba zai iya sarrafa mata amma kuma wanda yake wani abu sai zamo ya kasa sai dai su sarrafa shi فإنك لم يقل عليك كفائل رئيس ولم يجلسك مثل مجلد لأن إمرؤ القيس ألقم عليك فأه تو ma tufafi ne gare ku kuma tufafi ne gare ku ko ma tufafi ne gare su aliman na ubangiji ya san annakum cewa ku da can kun dunda dan nan kun kasance kuna a intal kawunan ta na ifta alani amma anan ifta'ala din ya zo da ma'anar fa'ala illa iyaka ya fi mubalaga shine shi mufassir yace taquluna a ganuna ihtana wanda yake ifta'ala ne ya zo da ma'anar fa'ala shine hana amma muhashi yace huwa ablagu min taquluna amma a ce ta nuna ya fi mubalaga daga ce taquluna li ziyarati bina'ihi dan ƙarin gidansa ƙarin harafin kuna ta inda kawunan ku bin jima'i da saduwa da iyalin ku da na da tasiyani daren azumi wa ka zalika yi umara wannan ya akwai sai na umar wa hasilu hasilin bayanin annahu cewa sai na umar ba da an sallar isha'a bayan ya sallar isha waje da gadi la ya ta zai ba ya ji wani kamshi mai daɗi tare da iyalinsa fa waqa alawi da shi kenan sai sadu da iyalin nasa a sannan sannan kwanan daga gari ya waye sai je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi labari da abin da ya faru nace ya rasulullahi ni ina hanzari zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ina hanzari zuwa gare ka daga abin da ya fi daga gare ni sai a nan take wasu jama'a suka tsaya suka faɗi irin abin da sayyidina Umar ya faɗa sai wannan aya ta sauka dan shafe haramtawar wadda za ta aku da sunna shi yasa a nan kenan yana daga inda qur'ani ya shafe sunna yawwa qur'ani ya shafe sunna shine wato illa lakum ya shafe abin da ya gabata da sunna na cewa ba daidai bane idan an kai azumi aka yi bacci ko ba a yi sallar isha ba ko kuma aka yi sallar isha ko ba a yi bacci ba a ce za a sadu da iyali sai dai wani dare to aka shafe wannan to fala a bil jima'i wa gairi aka yi abu da wani masa na umar wa a tazaru ilan nabi sallallahu alaihi wasallam aka yi hanzari ga annabi sallallahu alaihi wasallama to fata ba alaikum shi yasa Allah ya karbi tubanku kabila tawbata ku ya karbi tubanku wa afa anku ya yafe ku ya yafe ku aka ce ba komai kuma ha anku a sarau ya shafi gudu naka da gare a falala a yanzu is Allah naku inda dai Allah ya halatta muku haka ba shi ruhunna kuna da dama ku sadu da iyalinku jami'unna ku sadu da su wabtagu ublugu ku ne in ma ka taballahu lakum abinda Allah ya kaddara gare ku ai abahu wato abin da Allah ya halatta gare ku shi kataban kataba din anan yana da fassara biyu akwai fassara ta farko ita ce Rasul ya faɗa da yace abahu lakum abin da Allah ya halatta muku akwai kuma fassara ta biyu ita ce abin da Allah ya kaddara muku ita ce Rasul ya nuni da yace au qaddara abin da Allah ya kaddara gare ku min alwalad daga ƴaƴa wato da aka ce abahu abin da Allah ya halatta gare ku min aljima'i da shi ne saduwa da iyali aifin nisa'il hala'il a cikin matan da suke na aure wa sharin zalika ya yi nuni don la'annahu zuwa cewa shi mutum yan bagi an ya kasi da bi jima'ihin ifata il halali anil harani da walaha ya kamata in zai sadu da iyali ya zama manufarsa da wannan saduwa da iyali bi jima'ihi wannan nusa yana sa dugu akan hakurin ba ba dugu takuri ne ba takuri ba ya zama ya nufi kamewa da halal daga haram ga shi kansa da kuma ita mata au raja annasali ko kuma ya nufi kaunar ya'ya ta tafsirin ummati dan yawaita al'umma muhammadiyya ya zo a hadisi bai aure kwa a yayyafa dan ne zan alfahari da yawan ku akan sauran al'ummu a ranar alkiyama a ukulu ku ci washrabu ku sha nazalat wannan aya ta sauka ne fi sarmatam a cikin sarmatam da kaisu sarmatam ne kaisu wa kana alilan fi alif lahu yana aiki a wata gona ta sa o sa'i yana azumi sai na ja'a masau da yamma tai da ja'a li ahlihi ya komo gida sanan ya ji da'ama ba a riga an kana da abinci ba kaga labatu aynahu tunda an yi na aiki ba sai bacci ba sai idanunsa ya rija iskar da shi saboda gajiya yayin da abinci ya zo sai ya farka ya kike ce don tsoro daga Allah tun da za a ce in dai an yi bacci kuma ba dama a ce ya kwana yana ne naɗe cikinsa kafin a ce rana ta kai tsakiya sai da ya suma yayin da ya farka ahbaran da biyar da sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari da wannan sai wannan aya ta sauka cewa ku ci ku sha allaila kullahu tsawon dare gaba daya hatta ya tabayyana lakum al-aydul abyad har dare sirili fari ya bayyana gare ku min al-hayd al-aswad daga sirili baki me ake nufi da wannan min al-fajr asken aswad shi ne sililin fari ya bayyana gare ku daga sililin baki wanda shi ne dare ai sadiki alfijir magaskanci bayani ne haidul abiyar bayani ne ga sililin fari wa bayanul aswadi ma'ruf bayanin sililin bakin an shafe ainihin al-layl shi ne dare shi da ma fi min al-bayani wa ma an tattuma abu min al-gabashi bi haidaini abiyara wa aswada fil imtidali an kamanta abin da yake bayyana ne daga hasken alfijir da kuma abin da zai ke min kwata tare da shi na daga duhu da silele guda biyu silele ne na zare guda biyu ɗaya fari ɗaya baki ɗaya dangane da yadda kowanne a ciki aka ce ya miƙe ya zama ya miƙe ƙila an ce kabla nuzuli qawlihi min al-fajr kafin wannan min al-fajr din ta sauka wa ra'a ali ali ibn hatim sai ali ibn hatim adiyu ai kana yasa wani wato abin daure dabba a bayar fari wai kalan da kuma wanda yake aswada don abu daura dabba wanda yake baki da baibayi fari da da baibayi baki wata ala ya kurwa shi ya fi yana ci yana sha har sai da ya iya gane kowanne a cikin su yayin da gari ya waye sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi ai abin da ake nufi bakin dare da hasken rana da hasken rana sun ba ta musiyam sannan ku cika azumin ku ilan layl zuwa dare min alfajr tun daga fitowa alfajr har sai dare ya ai ila duhuli ai zuwa shiga dare bi gurubi shams da faduwar rana wala tubashiruhun ba daidai bane ku sadu da ainihin sa'akum matanku wa antum akibun alhali kuna cikin itikafi fil masajid a muqimuna kuna masu zama da niyyatul itikafi da niyyar itikafi fil masajid a masallatai muta'alliqun bi akibuna shi fil masajid jari da mazmunin ya rataye da sunan fa'ilin akibu na hai wannan haini ne liman kana ya rubu wa muslim daga duk ga duk wanda yake fita alhali na cikin itikafi fa yujami umra'atahu yaje sa da matarsa wai ubi ya dawo aka ce daga yau ba wannan in an fara litikafi ba maganar saduwa da iyali. Tilkal akam wannan hukunce-hukuncen da ake ta faɗa muku almaskuratu da aka ambata hududullah. Iyakoki ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ne ya shata muku iyaka. Har da hali ibadi da iyakance ta gabayansa da yake ko inda nan su za nan gare ta fala ta karabu ha. Ba daidai bane ku fusace ta ablau. Wannan ya fi kusa ba lalla ta ataduwa. daga a ce kakku ƙetare ta daga a ce kakku ƙetare ta almu'abbari bihi wanda aka yi faɗa fil ayati ura wata aya wata aya cewa aka yi la taqata duha amma anan aka ce la taqrabuha kazalika kama bayyana lakum ma ma zikira yanda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana muku abin nan da aka ambata haka ma yubayyinu Allahu ayati lin-nas Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane Allah yake bayanin ayoyi ga mutane la'allahum yattaqun ko dai su sa kiyaye maharimahu abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta daga wannan ayar an fahimci cewa shi ne itikaki ashe mashru'i ne a musulunci ne itikaki an shar'anta shi a musulunci da nisan larabawa kafin zuwa addini suka yi da itikaki addinin musulunci dai zo sai ya kyale ko ya nemi ma a yi laifika ya zo a jiki tabbatacce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi laifikafi galibi ya fi laifikafi a goman karshe daga watan Ramadana an ya fi laifikafi daga a goman karshe daga watan Ramadana har akwai wata shekara waje da karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda da ga al'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai laifikafi to akan kafa masa rumfa a masallaci shi ne ihi tajara sai a yi masa rumfa sai ya zauna a wannan rumfa to wata shekara wajen da ƙarshen rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam sai an kafa masa rumfar ya fito ya gani sai ga ga wata rumfa can ga wata can ga wata can ga wata wannan fa ka ce ai wata rumfa Aisha ce ita ba ta ce ne itikafi za ta wacce ta Hamsatu ce ta ce ita ba ne itikafi za ta wacce ta Zainabu ce ta ce ita ba ne itikafi za ta sai Allah ya ku kire ta wurin fa zan ba kuna zaton a sun yi ne don Allah ba kishi ba ne ai kishi ne kawai ya sa su wannan cewa ba za su yi da ita ka lala sai zane da ya ita a wannan shekara sai a watan shawwal ya yi shi da itikafi shi ne a zauna a masallaci da nufin ibada wanda mu a wajen zalikawa haka ma a wajen hanafiyawa shi ne itikafi dole sai an haɗa da azumi sai an haɗa da azumi saboda hadisin sai da Aisha Allah ya kara yadda gare ta wanda take la atikafa illa bi siyam ba a da itikafi sai an hada da azumi shi yasa mu a wajen da wajen Hanafiyawa karancin da itikafi yini daya a'a ai ko da gwargwadon minti ɗaya ne ɗan adam ya niyya mai iskafi da zaman da zai a masallaci zai zama ya yi iskafi ya sa su a wajen su bai cikin sharuɗa mai iskafi a ce sai an haɗa da azumi a ba sharaɗi ba ne sai an haɗa da azumi tunda ko da daddare ne ma ana iya da itikafi a yi a gama tun daren amma mu a wajen mu saboda na hadisin na Aisha wato shi ne hujja so shafi'awa a nan suna cewa ai hadisin mawqufi yana cewa da dan fobe yake fada a albaitu rusul kawai kafi na wa hadisin latika illa bi sawmin hujjatun lana yura bi waqtihi yaru yaru sabu shafi mu yana daga dalilan da kansa a samu bambancin fahimta tsakanin malamai a ce ga hadisi ya zo a kan magana amma ya zamo hadisin wasu suna ganin marfu'i ne magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an magana mai Allah ko to magana wa kare wasu kuma suna ganin a'a hadisin marfu'i ne magana ce ta sahabi magana ta sahabi ko ta yi akwai istihadi a ciki shine kamar misalin wannan wannan hadisin na la'atkafa illa bisu wanda yake an ruwaito shi daga sai da Aisha cewa ita ta faɗa haka. An ruwaito amma kuma cewa ita ma ta karɓo ne daga manzan Allah. Shi ne jawabu na anu subutun rafi. Jawabu na anu subutun rafi. To, wannan da ta nuna cewa wannan aya ta nuna cewa in ana littafi ba dama a je a sadu da iyali. daidai karatun littafin mu a wajen mu yi ɗaya da dare ɗaya amma mafi yawan yadda aka fi so cewa littafi ya kai kwana goma an kai ya ƙasa da kwana goma kuma shi littafi yana fi ibadun da iya an fara to dole sai an ƙara a wajen malikawa salatun summa saumun wa atikafun wa hajjun wa atibarun wa tawafu wa sabi'u atibamun wajibatun tamaman bishiru wa lahilahu وقاتلوا هذا لا أذر مؤيد وقاتلوا ما سواها لا يؤيد ولا يؤيد wanda duk ya batta ya bayan ya fara ba da wani hanzari ba sai ya sake bukatu masu hala ya hafu amma in wata ibada ce da bin ba ɗaya daga cikin wa'annan shidan ko bakwai ba ka fara sai ka bari ne ka fara ne a matsayin na fula to don ka bari ba a cewa sai ka rama to ba a cewa sai ka rama تلك الأحكام المذكورة أم كي ونكم كذلك كما كما بين لكم ما كما أنا بينهم قبلنا لأك أمدا يبين الله لكم آياتي أك الله كي بينا مكو آيو لعلكم تتقون يبين الله آياتي للناس الله كي بين آيو سجمت عليه لعلم يتقون محارمهم wajen sa kiyaye abin da Allah ya haramta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa duk wani sarki yakan sha ta wurin wanda zai ce kan wani ya je tara kan wani ya shiga wannan hurumin nasa hurumin Allah shine abin da Allah ya haramta duk wanda ya je yana kiwo daura da hurumi to abu ne a kusa ya wada cikin hurumin to ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا لتأكلوا طريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
ولا تأكلوا من سبحانه وتعالى يتكفوا يرجع أي لا يأكل بعضكم مال بعض أي كان ساشن ya ci dukiyar sashi kan sashen ku ya ci dukiyar sashi a bilbaɗin ta fuskar da take ba daidai ba alharam abin da yake haramun shar'a a shari'a kada ɗaya wani ya ci dukiyar wani ta fuskar da ba daidai ba shine ta fuskar da Allah bai halatta ba wala a misali kashi misali kasari kashi kamar sata wal gasibi ko kwace da annan laha me yasa aka ce kan wani shi duke wani ta hanyar da ba daidai ba domin banki ta baraka ta'ala kaddara li kullum ya kaddara wa kowa a cikin halitta arzikinsa fala yattasi'u bil badi dan mutum ya ce sai ya ci haram wannan baya jawo a ce arzikin nasa ya yalwata ko ya karu wala yariqu bil haqqi dan mutum ya ce shi halal kaɗai zai tsaya yake wannan baya hasa arzikin nasa ya rabu a kowane hali dai dan adam iya ka arzikin sa zai eh wala tudlu biha kada ku ce za ku kai dukiyoyin naku tulqumiha ku kai ta ai da hukumatiha ai ta kuka kai kara aw bil amali ko ku ba da dukiyoyin ku rasuwata dan cin hanci ga masu shari'a dan su ba ku gaskiya a shari'a da ba ku da gaskiya a dau abin da ba naku ba a ba ku dan alƙali ya baka abu cewa eh wannan abu da ka kai ƙara naka ne an baka ko ka kai ƙara kana bin bashi alƙali ya kunci da cewa a biya ka to matakar dai ba akan gaskiya ba ne dan cewa alƙalin ya ce a baka bai halatta ma wannan ba shine yadda yake faɗa a musassar wa rafa al-khilafa la ahalla haram hukunci na alƙali ya ɗauke saɓani akwai saɓani a masala alƙali ya hukunci to shi kenan fa saɓanin ya kau amma hukunci na alƙali baya halatta abin da yake haram hukunci na alƙali baya halatta abin da yake haram ko ku kai dukiyar ku zuwa alƙalai da ko masu mulki da ta kulu bisa hakumin farika don ku ci wani ɓangare ɗaya fata wani ɓangare na malin nasu daga dukiyoyin mutanen bisa hakumin ta musamman shari'a murtadi da bil ismi alhali kuna masu danya da zunubi kun san ba daidai bane ban da nan kuna sanin da annakum mu'minuna cewa ku dinnan ba ku da gaskiya ba ku da gaskiya shi yasa a kiyayi kai jama'a gaban masu shari'a dan dan adam shine kai karar a samu a karbi wani abu su wanda aka kai karar a bashi alhali ya san mai da gaskiya alhali ya san mai da gaskiya
يسألونك يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وأنت أشيك ولا الآية أقول ولا أكيد بس أبدان mutumin yaman haura mota ya da'awa a kan wani ibn al-qasim jinni cewa wata ƙasa da shi take hana ibn al-qasim jinni ba ta su bace ta sai zan bai da hujja shi wanda ya kara shi abdan din nan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ah to tunda ba ka da hujja ba ka da shaidu ba shi ibn al-qasim zai rantse ba akan cewa ƙasa ta su ce sai ibn al-qasim ya ne ya rantse sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa ayar da take cewa inna allazina yashruna bi ahdi allahi wa imanin sallallahu alaihi wasallam ulaika la halaka lahum dahilat mutanen da suke siyan amfani dan kaɗan da alkawari na Allah ko kuma suke siyan amfani dan kaɗan da rantsarantsan su to su tabbata in an je lahira ba su da wani rauni da maza Allah ya karanta wa abdan wannan ayar farka da annabi sai ya kasa rantsuwar ya ce ya haƙura wasan laman aura ila abdan a aka karanta kai shi ibnul qaisi sai ya zamo wato ya kasa rantsewar aka ce kasar su ta zama ta abda shi ne sai wannan ayar ta sarfa kuma da wannan ayar hujja ce akan cewa hukuncin alƙali baya sauya hanyar shahara ba a kuma wanda wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya karfafa shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ni fa mutum kukan kawo min shari'a wani lokacin wani a cikin ya iya fitowa fili ya bayani bai da gaskiya amma saboda iya magana sai a ɗauka shi ne da gaskiya shi yasa ta yiwu in na je ke iya magana ya yi magana in ɗauka shi ne da gaskiya in ɗau abin da ba na saba in ba shi saboda wannan iya magana tasa to kan wani a cikin ya ɗauka dan na ɗau abu da ba na saba na ba shi wani abin ya halatta gare shi har yake kiyaya kai ya ce aina wannan abin ya halatta gare shi domin duk wanda ya dau abu da ba nasa ba na bashi saboda iya maganarsa to ya tabbata wani yanki ne na wuta na bashi ya kamar yanki ne na wuta na ɗauko na na bashi wanda wannan hadisin Buhari ya ruwaito to a sai ya tsalo raka an lahilla
يسألونك عن يسألونك عن الله قل هي مواقيت للناس والحج ولا تلزموا بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم
wanda an faɗi wakatinsa cewa sai an ga wata kuma wannan shi azumi wani ɓangare ne na zamani ma'ana watan azumi wani ɓangare ne na zamani sai zama aka kawo magana akan wata ganin wata wanda da shi ne ma ake gane kowane zamani da zamanin azumi da zamanin da yake ba na azumi ba wanda da magana muhimmiya wadda ita ma da watan ake gane ta shi ne ita ce wakacin hajji wakacin hajji yasa tun da nan gaba ana za a yi bayani ne akan hukunce hukuncen hajji sai aka fara magana akan watanni yas'alunaka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna tambaya ka an ahillati daga jirajiran wata jam'u hilal ahillati jam'i ne na hilal bima tabdu da kikatan summa tazidu ta tamtali'a summa tamtali'a nuran summa ta'udu kama bada me yasa jirajiran wata take bayyana da farko siririya har ya zama ma da kyar ake iya ganin ta amma kuma a hankali tana karuwa tana karuwa sai ya zama ta cika da haske sai kuma ta ringa raguwa ta ringa raguwa ta koma yadda ta fara wala ta kuna ala halatin wahidatin da shamsu me yasa ba ta zamowa bisa hali ɗaya kamar yadda rana take kamar yadda rana take wato wanda ya tambayar mu'azimu zalbalin ne da sa'ala rasulu gani suka yi tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda hadisin na tambayar tasu abu nu'aymin da ibn asakir duk sun ruwaito shi sun ruwaito shi to kun ne da su ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallam jiya jirajiran watan nan mawaƙi wa kutta ne jam'u miƙatin jami ne na miƙatu linnas ga mutane mutane za su gane wa kutta da jirajiran wata in an ce abu wata ɗaya daga nan zuwa wata ɗaya shi ke nan wata ya fito har ya cika har ya koma ya ƙare an san an yi wata guda ya alamu da biha auƙatar zari suna gane lokacin noma da wannan watannin wa matajirin da kasuwancinsu wa da nisa'i da idodin matansu wasu ya da azumin su ko siyaman auƙata siyami wa azumin su wakacin azumin su ifdari da kuma wakacin ajiye azumin wakacin da za su yi sallah za su yi sallah a wal hajj kuma da watannin nan ne ake gane wakacin hajj arfin alal nas adafi ne akan nas kulliya mawaqitu lil hajj ay ulamu biha waqatu waqatu ana gane wakacin hajji da watannin ne falau samarat ala halatin da a ce watannin sun dore bisa hali ɗaya lam yurab zalika da ba za a iya gane wannan ba ba za a iya gane haka ba walai saldo aka ce amma ka ku ɗauka cewa nagarta yan ta tunu yuta min zuhuriya shine cewa dan kun yi harama da hajji ko umra ku ce ko ba za ku shiga gidajen ku ta kofar gida ba sai dai ku shiga ta baya to wannan ba shine nagarta ba bil ihrami a cikin harama da hajji ko umra da an can kugu biya na kaba ku huda a bayan gida huda ku kofa a nan ta duhu nuna min za ku ringa fita daga wannan za ku ringa shiga gidan daga wannan kofar wata rubuna ku ringa fita wata duhun baba ku ba kofar gida wannan ba haka ba daidai bane wa kanu yaf'aluna zalika da can larabawa suna irin wannan wa yasmunahu bil suna cewa wai haka ai nagarta ne wai yanzu ai da suka harama da haji ko mura suna nufin fita ne daga duk wani abu wanda ya fita yi akwai saɓon Allah inda da san ta yi a shiga gidan da suke da fita akwai abin da suke ba daidai ba to wannan kofar ma da suke wannan shigar ko suke fitar sun bata ga wata kofa an yi wadda ne ana yi harama da haji sai ita za a shiga ko sai ita za a fita aka ce a ko kaɗan wannan ba wani nagarta ba ne ba wata gwaninta ba ce ba wani abin a zo a gani ba ne. Walakin nan jira sai dai nagarta ko walakin nan jira sai dai nagarta ai zanzere ai wanda ya aikin nagarta manista kalwa. Shi ne wanda ya ji tsoron Allah da tarki muhalafati da barin saba wa Allah. Wanda shi ya ba saba wa Allah su shi ne ya bajinta. al-isbat bi zikri hadhihi al-ayati hikimar da take cikin ambaton wannan ayar ba da ma takaddama bayan abin da ya gabata cewa sahabbai sun yi tambaya daga wannan Dole tambayar ta su yin da a ringa shiga gidaje ta bayan gida haka din wata nagarta ce sai ubangiji ya ba su amsa da cewa ko kaɗan wannan ba nagarta ba ce dole ne a ce walakinan lehu da rafa إنما بعد الباء يتأين جعله خبرا domin abin da yake bayan ba dole ne ya zamo shi ne labarin na a ya zamo shi ne labarin walaisan birru bi an tatu ba dama a ce wa- a walaisan birra bi an tatu da a ce da a sa bar ba laisal birra an tatu to kai a ce laisal birra inda a sannan tayo an tatu din shi ne suna birra ya zamo labari amma anan tunda an sa ba an ce bi an to dole birru ya zamo shi ne suna ya an tatu ya zama shi ne labarin dama akan sa wa labarin laisa ba ana sa wa labarin laisa ba kama alaisallahu bi akamin hakimin alaisallahu bi kafin abdahu to wa ba da ma wa laisa darran bal habar to فإن الباء yadda ne tubatul wardiya yake faɗa ko to
إن الباء إنما تدخل على الخبر domin ba tana ciya ne ga labarin kayan a laisa لا على الاسم ba akan sunan ba ba akan sunan ba to a nagarta ba shi ne kurin shiga gida ta baya ba nagarta shi ne a ji tsoron Allah watul biyuta ila buwabiya amma komai a rinda sai masa ta inda yake kofarsa wannan magana kamar an yi ta a kan gida shiga gida amma ta shafi komai duk abin da za a yi to a je masa ta hanyarsa ka a ce za a je ta bayan gida ka a ce za a je a, ta bayan gida a, wanda yake mana garki shi ne wanda yake tsoron Allah ku zake wa gida ku je wa ku shiga wa gida ta zo ku ta kofa bil ijrani a halin harama wa gairihi ko ba a halin harama ba hasul zalika hasul wannan anna la amarna bi a, wato bi jumlatayn ko amarna bi jumlatayn Allah ya ba mu labari a cikin jumla biyu ya ma mu umarni kuma a jumla biyu murtiban alal wato alal ulayi yana jeranta wa'annan akan wa'annan da yake wadanta zuwa ga Allah sun zuwa zuwa da zuwa habari da taba alaiha wa asu zuwa da bani walakin walakin aljiru man taqa ita ba zuwa habari da taba alaiha wa taqullaha yasa an ba mu labari biyu wanda kowace daga cikin labarin kowanne daga cikin labarin aka ɗora umarni a kai Eh, shi ne abin da yake cikin wannan aya wata kulla ku ci tsoron Allah a duk abin da za ku a kowane hali la na ku dole ko dai ku fara bauta ko dai ku fara bauta ta buzo ne ko dai fara bauta قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi waɗanda suke yaƙan ku wannan ma sun da yayin da aka tsare manzo sallallahu alaihi wasallam an bashi daga zuwa Kaaba wato a shekarar Hudaybiya amal Hudaybiya shine shekarar Hudaybiya wa salahal kuffara yazo da kafirai ala an yauda al-amal qabila duka cewa zai dawo bade wai halu lahu makkata in ya so kafiran makka za su fita su bar garin Makka ga manzon Allah salatu ta ayyami har kwana uku wata da hazar da mulkin qarai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiri dan umrar da zai ramu wata bara da ba a bashi ya aikata ba A- wa hafu Allah tafiya quraishun ya zama musulmi suka dinga jin tsoron kada quraishawa su kitikawa wa yuqatiluhum siyage su wa kada al-muslimuna qitalan fil harami musulmi ba sa son a ce sun yaki a cikin harami wal ihrami da kuma harama da umra wa sharin harami gashi kuma wata ne alfarma to nazala shine sai aya ta sauka wa qatilu fi sabilillah da yake wala ma qita ayatul mushrikuna kafirai suka tsare shi wa mana uhu suka hana shi ya karasa cikin makka umra wa salafu suka juyo da shi wa hasilu hasilu wani ana nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sanata sittin min al-hijrati shekara ta shida daga hijira وجامع ya taho makka tare da mutum dubu da ɗari hudu ko dubu da ɗari biyar dan ya umra أن الحج إذا كليل lam yakun mutahira domin haji ba a faranta shi ba a sannan الهديبية amma wannan wato wata ruwaya ce akwai ruwaya da ta nuna cewa a haji ai shi ma an faranta shi tun shekara ta biyu daga hijira a suka sauka a hudaybiya وكان قريب من shi hudaybiya wani waje ne dab da makka مسمى وادي فاتح ana kiransa wadi fatima فلبث عليه سفهاء مكة sai wawayen maka suka fito ga sahabbai daga manzala sallallahu alaihi wasallama آتونهم بالأحجار suna jifan su da zuwa wasu da kibiyoyi وأرسل رسولا manzala sallallahu alaihi wasallam ne aiki sayyidina usman لازم آل yana neman izinin mutanen makka مكة هو a وأصحابه cikin cewa shi da sahabbansa za su shigo za su yi jawabi su ƙarasa wai kammilu umratan su ƙarasa ko yi kumilu umratan su ƙarasa umransu عائشة الكفار وإبليس sai ah, kafirai da iblis suka ringa yada أن عثمان قد مات cewa wai usman an kashe shi فبايع النبي sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa da sabansa ta tashe da karkashin bishiyar hudaybiya على قتاله duk da cewa zai yaki kafirai فأرسل سيهم بينهم amma da a وبينهم.
ƙarshe sai ya zama ba haka bane ya faru ba a yi yakin ba an samu sulhu tsakanin manzon Allah da kafiran Makka ashirin sani da cewa za a daina yaki shekara goma تبين أن عثمان حي ya bayyana cewa sai na Usman yana nan garin فإنه bai mutu ba قاشى إليه ya zo zuwa ga manzon Allah da sahabbai وقال ya ce kafirai sun mana alkawari إلى الآن cewa shekara mai zuwa ma iya zuwa mai umra amma ba bana ba قال لنا المسلم musulmi suka fita daga umra suka da hannuri nan wajen a hudaybiya wani ruwa yau suka soke hadayar su wahala ku suka yi aski suka koma suna yi zuwa madina ثم العام القادم sannan a shekara ta bakwai هو سنة سبع yana shekara ta a shekara mai zuwa baki wato shi da shekara ta bakwai تجد خزر manzala sallallahu alaihi wasallam ya shiri idan ya zo ya aikata umrar ramuwar ta bara سنة سبع an kira ta a ƙara'a wato umratul ƙara'i كأنها فيها muƙarata wa sulh domin wato sakayya da sulh ya afu a ciki لا أنه لزمه ba wai dan cewa sabai lama al'umrar ta gabata ya zube musu dole ba li anna man sujja domin wata wanda aka hana shi shiga maka bayan yayi a harama da haji ko umra لا يلزمه قضاء ba a cewa sai ya rama صحابة sai المسلمين musulmi suka ji tsoron cewa ƙurashawa ba za su cika da alkawarinsu ba في القتال ya zama a yaƙi tsakanin musulmi da kafirai a wata ne alfarma da kuma harami da kuma haram shi ne ونزلت الآية sai wannan aya ta sauka cewa wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilun ku yaƙi wanda duk suka ce za su tare ku da yaƙi dan ɗaukaka addinin Allah ai ne ila idinihi ai dan ɗaukaka addinin Allah subhanahu wata'ala ku yaƙi wanda suka ce za su yaƙi ku minal kuffar daga kafirai wala ta'tadu amma kan ku ce za ku taɓa su da farko ilibtida da kitali a ce ku kuka fara iyakan a'a inna la haqiqa man yin lahi mun mutadi sai san alzalimai almutajawizina ma haddana wanda suke ketare inda ya shaka mu wa hadha mansuhun bi ayati bara'a wannan magana ta cewa wa a wala ta ta dole la la ibn mutadina an yi nassin da ayar da ta zo cikin surar bara fa idan salaha na suru umu fa kullu mushrikina aw bi qawlihi ko ko an yi nassin ta da fadin ubangiji subhanahu wata'ala anan da yace
واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلونهم ولا تقاتلوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين to wa qatlu ku kashe kafiran nan har su ta girki wurin duk inda ku same su duk inda ku same su to ba abin da ya rage sai ku kashe su wa ahalju ku fidda su in har su arzu da inda duk suka fidda ku ai makata ai makka wa wa qad ku illa bihim zalika amal fat an aikata haka ga kafirai shekarar da aka buɗi makka wato bayan nan da shekara ɗaya a shekara ta takwas daga hijira wal fitnatu rigingimu a shirku minhum tare da wani da Allah da ke zuwa daga kafiran ashad ya fi mun ya fi aiki min alƙatil daga a ce an yi kisa a harami ko a wata mai alfarma ko a halin haram lau min alƙatil lau daga a ce an kashe su bil harami a cikin harami au iran ko a cikin harama da haji allazi ta'azzamu wanda ku kuke ganin girman haka cewa ai laifi ne babba wala taqtuluhum illa al-masjid al-haram amma fa kan ku ce za ku yage su a gindin masallaci ne alfarma yanzu da aka ce masallaci ne alfarma ana nufin baki ɗayan harami ba wasu lallai iyaka masallacin maka ba a ta yi ƙasa hukunci sai fa in su ne suka fara yaƙi da ku a ciki fa in ƙasa hukunci in suka fara yaƙi da ku a cikin harami fa ka su to ku kashe fi cikin harami wa fi kira'atin bila alifin fil ab'al salat a wata a wata wato kira'a wadda ita ba sab'iyya ce ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فقتلوهم ما كان عليه فيه كذلك القتل والإخراج جزاء القاتل irin wannan da aka ce ku kashe su ku fitta su shine sakamakon duk wanda yake kafin shine sakamakon da yake jiran duk wanda yake kafin فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم suka je da kafirci suka hannu daga kafirci wa asula suka musulunta bayan Allah hakika ubangiji subhanahu wata'ala ga furulun da yawan gafara ne gare su a Ibrahim mai jin kai ne gare su mai jin kai ne gare su وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوا ويأكل yaƙe tsakanin ta kuna filis har ya zamo an waye gari ba sauran tare da wani da Allah wanda tare da wani da Allah shi ne babban rigima Allah makaɗaici wanda ya halitta shi kadai amma a ce wani a cikin bayi wai ta ya tare da wani da shi a babban rigima ce wai kuna dinu al'ibadu ibada ta koma ga Allah dinu a nan ma'anarsa ibada an faɗa cewa dinu yana zuwa da ma'anoni daban-daban har wajen ishirin da biyu wanda mu zama shi wadda mun rarrela ta ya wace su turowa daga samun ya wace su ma'anonin jiru jiru jiru wanda guda ya wajen ishirin da biyu a to anan ne da aka ce jiru ana nufin ibada wato zamo Allah kadai ake bauta wahada shi kadai la yi ubadu siwa ya zamo an daina bauta wa wani sai ta idan suka bar a shirka suka bar kafirci inda wani shirki suka daina tarar da wani da Allah fala ta ta zo a nai to ku ce za ku taba su ko ku ce a sannan za ku taba su dalla ala hada fala udwana ba tabawa ijda ba a tabawa da katil da kisa au gairihi ko wani sa illa ala zalim sai wanda yake azzali wa man ta wanda yake ya daina abin da yake ba daidai ba a baya falaisa bizalim wannan ya ba a zalimi ba ne wato da aka ce falawar na haza habaru wannan labari ne fi surat al'abin wanda yake ya zo a cikin surar umarni mubalaga dan isa matuƙa ai falatin take ne ko ko ce za ku yi sakayya ko ko ce za ku fashe wani in ba wanda yake a zalimi ba abin da ake nufi la jaza ala udwani illa zalim ba wanda ake tsawakawa akan shishiginsa in ba a zalimi ba da domin shi shige ya aso ne daga kafirai da sauran kafirce wasu da Allah da sauran sun yaƙi su ba wani musulmi ba ne suka fara taba su don sun yaƙe su a musulmi yaƙin da suke na kare kai na an waka zarar da ake da'an wa ma'ada faɗaha alal akwani ya sumu wa ya shimu wato falar uduwa da alai wanda dai ya bar yaƙi ko wannan ba daidai ba ne a ce shi za a tafa shi salam na sun ta tasharul haram Allah fahimtar da mu Qur'ani Allah ya ba mu ikon aiki da Qur'ani Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani na Qur'ani Allah ya saka wa magabatan mu da alheri kan ta ta da da ta Thank you.
الحمد لله